عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ضاك جمع مؤمنين مسوء البركة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala wanda yake shine mai kowa shine mai komai wanda kowa da komai yake bukatan komai a wajensa yayin da shi bai da bukatan komai a wajen kowa tsira da amince tabbata ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yan uwa mu'minai masu albarka masu kallon mu da sauraron mu kuna tare da mu daga wannan masallaci mai albarka masallacin da ke gidan alhaji mahmud yayala ahmad sakataren gwamnatin tarayya wanda ya gabata a nan kan titin sarki abdulkadir anguwar kasuwar kaji cikin garin azarai ƙaramar hukumar katagun jihar bauchi najeriya yau muna ashirin da bakwai ga watan Jumada Ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ainihin wato hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya yi daidai da ashirin da tara ga watan sha ɗaya Nuwamba ko? muna Nuwamba. Ga watan sha ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar ainihin wato, tutanti dubu biyu da shida ba? Dubu biyu da da? La haula wa laƙwata illa illa. Na'am, dubu biyu da sha hudu. Da ashirin da hudu kai, I'm sorry, lallai yau inna. haka da yau da gobe kenan ubangiji Allah ya kyauta mana a 2014 24 kai sorry a kuna tare da mu daga wannan littafi mai albarka littafin ibanatul ahkam sharhin bulugul maram inda zamu tashi insha Allah a sabon babi shine babu ismatus sadaqat wato babin da zai karantar da mu yadda za a kasa wato zakka yadda za a kasa zakka ko yadda za a ba da zakka ko kuma babin da zai karantar da mu su wane ne wa'anda za a ba su zakka wannan shine insha Allah abinda za mu ji akwai hadisi na farko daga cikin wannan babi shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda idan muka sa an sai ya zama an Abi Sa'id al-Khudri ya zama majrur ne ko saboda ismu min asma'il khamsa ne an gane ku yujarru bil ya ah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lalle manzon Allah wanda tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi ya ce, La ta hillu sadaƙatu li ghaniyin illa li khamsatin. Zakka ba ta halatta a ba mawadaci, mai arziki, mai hali, sai dai idan akwai ainihin wato wa'yansu dalilai. waɗansu dalilai mai arziki ne mai hali ne amma yana daga cikin wanda alkur'ani ya ambata cewa wal'amili na alaiha yana daga cikin wanda suke taro zakka a raba ta a to komin kudinsa wannan za a ba shi zakka shi ma an gane ku komin kudinsa za a ba shi zakka a nan ne ma nake cewa ai mun koyi ƙadiyar duk mutumin da ya yi mu'amala da kuɗi ko aka shigo da shi cikin mu'amala ta kuɗi to kada a bari kuɗin nan su wuce masa ba ɗan san masa ba an gane ka sa mutum ya dinga karɓo maka kuɗi daga wajen wani yana kaiwa wajen wani amma shiru ba abin da ake ɗan san masa kuma ya riƙe kuɗin nan har ya kawo wani don a ƙara faranta masa ya ji daɗi a dinga kyautata masa daga wannan kuɗin yana da kyau duk mutumin da aka sanya cikin mu'amalar kuɗi to a ɗan san masa ya ji daɗi an gane kun saboda al'adar ɗan adam kuma haka Allah ya tabbatar alƙur'ani ɗan adam yana son kuɗi ɗan adam yana son kuɗi Allah ta'ala ya ce min wa innahu li hubbil khairi la shadid kaji fa abinda Allah ya ce wa innahu li hubbil khairi la shadid lalle shi mutum da kake ganin sa mai ɗan tsananin son kuɗi ne mai tsananin son kuɗi ne kuma sai da Allah ya rantsa ya ce walla la shadid wallahi mai tsananin son kuɗi ne wanda lamun lamun kasar ce ashe idan wani ya ce maka wani ka cika son kuɗi inji masu magana suke cewa rena ka yi ba da da kuɗi da ƴaƴa ba wanda baya son sai dai tarbiyarsa ta horar da shi ya dinga kau da kai ko sai dai tarbiyarsa ta horar da shi ya dinga kau da kai ba zai yadda ya samu kuɗin da suke cikinsu akwai son zuciya ba ba zai yarda ya yi mu'amala da za ta zama akwai ainihin wato zarmiya a ciki ba wanda har za a gane zarmiyarsa a cikin son kuɗi saboda komen kuɗin yadda suke mutuncinsa ya fi kuɗin kowa haka ba ne malam bahaushe ma ya ce mutunci ya fi kuɗi ko? yawwa mutunci ya fi kuɗi karka yadda a ɓangaren kuɗi a gane kana da zarmiya ko kana da son duniya kuma ta inda za a gane shi ne abinda ba haƙƙinka ba ka yi ƙoƙari ka mai da shi ta hanyar da ba cancanta bai zama haƙƙinka wannan an gane kana da zarmiya kenan ka wuce ƙa'ida amma idan ta hanyar halal ɗinka ne wannan ba matsala halaliyanka kake nema ka nema da ƙarfi ka nema da gaske haka manzo Allah ya faɗa mana manzo Allah ya ce ka nemi duniya kamar zaka dawwama ka nemi duniya kamar zaka dawwama amma kuma ka nemi lahira kamar zaka mutu gobe gobe an gane almuhim ya zama abin da zaka nema din nan ainihin wato halal ne halal ne cikin abubuwa guda biyar Allah ya ce illa li kamsatin sai dai saboda abubuwa guda biyar cikin biyar din nan yace illa li amilin alaiha sai mutumin da yake mai kuɗi ne kuma yana daga cikin ma'aikacin karban zakka da rabata yana daga cikin kwamitin karban zakka da rabata a wannan zakkar za a ba kwamitin zakka su ma za a ba su members na kwamitin zakka za a ba su komin kuɗin su ba sa'i da yake karban zakka ya raba komin kudinsa za a bashi zakka saboda yana daga cikin al'amilina alaiha an gane aw rajulun ishtaraha bimalihi ko kuma mutumin da mai kudi ne aka ba wani zakkar sai shi kuma ya sai zakkar kaga zakkar ce amma sai ya yi da kuɗi kaga wannan ma ya cancanta ya ci zakkar ko tunda sai ya yi an gane yawwa au gharimi ko kuma a mutum ne mai kuɗi a da amma yanzu ya kare har ana bin sa bashi to a bashi zakka ya biya bashi ya halasta a bashi zakka ya biya bashi ya halasta ko kuma ba irin yanzu bane dan a yanzu ba zai yi ba mutum mai kuɗi ne a garin su muloniya ne a garin su amma yanzu a nan a inda yake bai da kuɗi kuma har ana bin sa bashi to ko ba bashi ake bin sa ba yana so ya samu guzurin da zai ci abinci da abin da zai biya kuɗin mota ya halasta a bashi zakka ko da mai kuɗi ne a garin su amma wannan zan ce a da kenan ko amma yanzu ka ai tafi da gidanka ake kowa inda yake kudin sa nan ko ba haka ba duk inda mutum yake kudin sa nan tare da shi ko ba haka ne ko ba haka wani kuma ba wai maganar ko a Najeriya gari ka ko a wace duniya ma kake haka ne ko ko a wace duniya kake kana son kudin ka a Najeriya zaka da su zaka yi amfani da su zaka yi amfani da haka yanzu wannan ta tashi cewa dan ana bin ka bashi a wuri kaza a baka zakka kana da kudi a wuri kaza amma a baka zakka a wani wuri a'a saboda ko ina ma kana da kudi yanzu an mai da duniya tafin hannu gun yawwa sannan mala ce aw gazi ko ko mutumin da zai tafi jihadi don ɗaukar kalmar Allah aw gazi fi sabilillah mutumin da zai tafi yaƙi don ɗauka addinin Allah wannan shi ma daga cikin wanda za a bashi zakka yawa aw miskinun tusaddaqa alaihi minha fa ahada min hali ghaniyin ko kuma zakkar ce aka ba wani miskini wanda ya cancanta a bahi zakka yana daga cikin wanda za a ba su shi kuma da aka bahi zakkar sai ya yi kyautar zakkar ko wani abu daga zakkar tasa zuwa ga wani mai mawadaci wannan mai kuɗin zai ce a tun da zakka ce ni ba zan ci ba a ya karɓa yanzu ai ba zakka ba ce yanzu kyauta aka ba shi an gane yanzu kyauta aka ba shi na haka zai ci duk da kuɗinsa a wajen wancan ne aka ɗauka aka bahi zakka amma yanzu shi gwanda aka ba zakkan ne kuma ya bashi kyauta kuma ita kyauta ta halatta yi ta daga mai ƙarfi zuwa marar ƙarfi ko kuma daga marar ƙarfi zuwa mai ƙarfi an gane ku ma'ana daga gajiyayye ya ba wanda ya fi shi ƙarfi kyauta ya halatta ita kyauta ana yin ta daga kowane gefe zuwa kowane bangare sadaka ce dai ba yin ta sai daga mawadaci zuwa ga mabukaci ita sadaka ake yi daga mawadaci zuwa mabukaci an gane amma dai zakka ce a inda kyauta ce za ka iya yi wa wanda ya fi ka kuɗi ya fi ka wadata ya fi ka komai a yi shesa ba muna ganin irin zumunci na mutanen ƙauye ba mutumin ƙauye zai zai zaci ɗan uwansa a gari ya san ya fi shi wadata ya fi shi arziki amma za ka ya ɗan yi ƙoƙari ya ɗan tattaro wani abunsa ko da dai ƴar goruba ce ya sako a buhu ko ainihin wato za lokacin kanya ne ko lokacin wani abu na kayan marmari ko wata ‘yar yakuwa ko wata ‘yar kuka ko ma yanzu gero da dawa misali ko ko kuma ya ɗauko in kuma ya san duk wannan ba kayan da yake mu'amala da su ba ne in zai zo ziyara sai ya zo da ‘yan zabunsa guda biyu ko uku ko ya gaishe shi kaga ya fi shi to kaga wannan kyauta ce kuma wanda ya kawo masa ya fi shi to irin wannan kyautar dama yadda ake yi idan kai wanda yake karami ƙasa da kai ya kawo ka wata kyauta da ka san kai abin ma wannan ma da yake iya samuwa to kai idan aka zo ka daga kyautar da aka kawo maka ka kalli kimarta ka bashi kuɗin tukuncinta an gane ku abin da ya kamata a yi kenan ko mutumin da ya kawo maka kyautar da yana tsammanin in zai tafi za ka sallame shi ka so mai tsoka to a nan wurin karka kuskura ka sallame shi ƙasa da abin da ya kawo maka an gane karka sallame shi da ƙasa abin da ya kawo maka in ba za ka yi irin tashi sayyidina rasulullahi ba wanda za ka kawo masa kyauta yar kaɗan ya ba da tukuncinta ninki ɗari ninki ɗari sallallahu alaihi wa alihi wasallam to dai ka yi ƙoƙari ka ga alal aƙalli abin da za ka sallami wannan mutumin kada ya zama ya kasa abin da ya kawo idan zabi ya kawo maka manya ko manya-manyan zakaru ya zo zai koma abinda ya kamata ka bayi dubu hamsin to in ka kasa bayi dubu hamsin ka bayi dubu talatin don zakaru manyan nan da yawa ba su wuce dubu ba su kasa dubu bakwai zuwa dubu goma ba ko to ya kamata yi ka ba shi dubu talatin ka yi koro kenan amma an san samun ka sallame shi da dubu hamsin ko kuma ka bayi dubu talatin ka haɗo masa da wata 'yar babbar riga wanda zai dade yana zuwa dauran aure an gane ku da sallar juma'a yawwa to ka kyauta shi ya koma kauyen su in za a je taro ko sarki ya kira ko za a je masallacin juma'a ita ce ne ke zai dinga sakawa sai ya juma'a uku yana saka kayansa ba tare da ya wanke ba in ya je juma'a kada sai ya nade sai wani sati kuma saka kayansa sai ya juma'a uku ba wanke ka burge shi ka kyauta masa kuma za ji daɗin zumuncin ya ji daɗin zumuncin kuma ka guda kana ƙaunarsa kuma kana yinsa sosai to idan shi kuma mabukaci kai kawo maka in ya kawo maka daga abin da aka bashi zakka yace ya baka kyauta ba za ka ki ba ko mun wadatar ka ba za ka ce to ai zakka aka baka ni kuma ni ko mai arziki ne na wuce in ci zakka to ai ba shine ya baka zakkar ba shi kyauta ya baka asalin wanda ya fudda zakka shine aka bashi zakka shi kuma mabukaci ne ya cancanta bai zakka an gane wannan da kyau ko kuma ainihin wato shi ne wayannan mutane guda biyar ne wanda mai kuɗi zai iya cin zakka ta wannan halaye guda biyar ɗin amma ba ta wayannan halaye guda biyar ba haramun ne mutumin da yake yana da kuɗi a bashi zakka an gane amma yanzu a irin mentality mu ko a fahimtar mu am sorry idan mutum yana da wata 'yar miliyan hudu ko miliyan uku ko miliyan biyar da yake ɗan jujjuya ta da ɗan babur ɗinsa mai kyau ko ‘yar motarsa haka yana gungurawa yana ɗan abin da ya rufin asiri to sai a ce wannan ba za a bashi zakka ba sai a ɗauka ba da zakka wanda ɗan rigarsa take ɗan datti datti da ɗan yayyage hakan nan dai an san dai kullum hannu baka hannu ƙurya shi za a ai mutane da yawa ba su wuce ba da zakka ba a cikin al'ummar nan tamu ba mutane da yawa malam sun cancanci a ba su zakka yawa wanda ba sai in ya kai matsayin da shi ma zai fita zakkar ne za a ce ba za a bayi zakka ba an gani wanda shi ma ya kai matsayin da zai fitar ta wannan shi ba za a bayi zakka ba a wannan wanda bai kai matsayin da zai fitar ba za a bayi zakka mai miliyan biyar yana ya isa ba da zakka ne ba kai zakka ba yanzu miliyan zakkar ba yana ta kai miliyan goma ba yawa an sha biyu da wani abu ma ba to ka gani dan yana da miliyan goma kaga za a iya bashi wannan hadisi da muka karanta Imam Ahmad ne ya ruwaice shi da Imam Abu Dawud da kuma Ibn Majah Imam Al-Hakim ya ainihin inganta hadisi sannan yace hadisin yana da illa ta ina wa alla bil irsal ko ya ce hadisin yana da illa ta ina yake da illa ya ce hadisin mursali ne mursal na hadisi ne mursal shi ne mai riwayan hadisi ma'ana hadisin munkaɗi ne mai riwayan hadisin ya yanke malamin da ya karɓi hadisin daga wajensa an gane ku ko shehin da ya karɓi hadisin daga wajensa ta nan ne ya zama mursal amma wannan yana iya cewa a kore hadisin ba za a aiki da shi ba a'a ba za a kore a ce ba za a aiki da shi ba yawa a dunkulalliyar ma'ana ta wannan hadisi ita ce cewa lalle na ha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an ita'i sadaqa li ganiyin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana a bada zakka a mai kudi mawadaci mawadaci manzo Allah sallama ya hana a bashi zakka wa bayyana anna zalika haramun Allah ya tabbatar da cewa ya bayyana a fili yin hakan haramun ne. Ma'ana idan aka ba mai kuɗi zakka, to abinda aka ba shi haramun ya karba. Haramun ya karba. Yanzu kuma ina jin zakkar ma tana sa ta dawo biki ko? Biki ake yi a zakkar. Wannan attajirin ya fitar sai ba ‘ya'yan wancan attajirin da matansa. Shi ma wancan attajirin sai ya fitar sai ba ƴaƴan wannan attajirin ya biya shi da matansa wani yana aiko wanda zakka yara kuma gashi aika yara ba haka ya kamata ba lil fuqara wal masakin innama sadaqatu lil fuqara wal masakin mutane guda takwas din nan da alqur'ani ya ambata su ne an gane ko talakawa da miskinai da ainihin wato masu aiki akan zakkar da wanda ake bin su bashi akan zakkar da mujahiduna fi sabilillah da wanda ainihin wato masu tafiya jihadi don ɗauka addinin Allah. Jihadi ɗin kashe biyu ne, akwai jihadi don ɗauka addinin Allah wanda za a shirya mayaƙa a ainihin wannan ma shi ne ma kawai ba ba wani jihadin ba kowa bayan wannan don ɗaya jihadin shi ba a yarda yi zakka a cikinsa ba a ba da kuɗin zakka a cikin wanne ne shi ne a gina masallaci ko a gina makaranta wannan jihadi ne fi sabilillah amma ba da kudin zakka ba don ka gina masallaci da makaranta da kuɗin zakka kenan ka gina da kuɗinka kuma ba kuɗinka ba ne na mutane ne ka ba su kayansu kuma ma yanzu muna bukata a gina wani masallaci ne a gina masallata ka gina masallaci shi ne abin da ya kamata ina jin na sha mai ta wannan maganar a gina masallaci ya fi a gina masallaci ko ba haka ba yawwa amma malami ko da'i adda'iya za a iya ba shi zakka ya je ya tafi yawon da'awa an gane ku za a iya ba shi zakka ya tafi yawon da'awa ya amfani da wannan wannan babu laifi wallahu ta'ala ala da haka manzo Allah ya ce haramun ne a baiwa mai wadata mai arziki ainihin wato zakka in dai ba ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin ba da muka ambata guda biyar sai kuma ta hanyar kyauta da za a bashi zakka aka ba wani shi kuma ya bashi kyauta wannan ya halasta za a yi amfani da shi yan uwa abin da aka fahimta a wannan hadisin abubuwa ne kamar guda shida na farko taharimu sadaka alal gani haramun ne mai wadata a bashi zakka idan aka bashi ya ci ya ci haramu Allah ke sannan alhassu ala talabil islahi minan nasi wat targhib fihi lalle hadisin ya karantar da mu kwadaitarwa akan neman maslaha tsakankanin mutane da kuma kwadaitar da yadda za a iya samun maslaha din hadisin ya karantar da mu wannan sannan na uku jawazu ihda'ul faqiru lil gani ya halatta talaka ya bada kyauta a mai kudi ya halatta talaka ya bada kyauta a mai kudi mun fahimci wannan a cikin wannan hadisi na biyu jawazu bai'us sadaqati wa shira'iha man akazaha li'annahu qad mallakaha fataghayyarat sifatuha wa zala anha ismu zakati ya halasta mutumin da aka bashi zakka ya sai da ita a bashi kudin sa ya sai da ita an baka zakkar bujumi ya halasta ka sayar ka karbi kudin amma ya halasta wanda ya baka zakkar ya saya ya halatta wanda ya baka zakar ya ce ka sayar masa malamai suka ce makaruhi ne ba a saboda me yasa kun san illar ko ai kun gano illar ko duk yadda ya taya haka za a sallamar masa kowa haka bane duk yadda ya taya haka za a sallamar masa dan haka malamai suka ce a an ƙi yin hakan a ba mutum zakka kuma ka saya aka sai zakkar a wajensa ya sayarwa wani kai kuma ka saya a wajen wani an gane domin wancan da za ka sayi ma za a yi ciniki ko dalla-dalla za a yi tsada wannan shi ne abin da ya kamata na biyar ƙabulul ganiyu hadiyatul faƙir ya halasta mai arziki mai wadata idan talaka ya bashi kyauta ya karɓa ayan ya karɓa ma talakan daɗi zai ji ko? daɗi zai ji yawwa ya san zai ƙara samun soyayya da karɓuwa a wajensa kun san kyauta kun san ita kyauta tana ƙara soyayya tana ƙara ƙauna a juna tana sanya karɓuwa an gane? manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa me tahadu wa tahabu annan kunna saboda sauro ne na san kuma sa tahadu wa tahabu ku yi kyauta sai kuma ku ƙara samun soyayya tsakankanin idan kuna kyauta kun san ita kyauta tana rufe laifin mutum gaba ɗaya mutum an san shi yana da wasu laifuka iri-iri amma mai yawan kyauta ne ba a ganin laifin ba a ganin laifin saboda duk wanda ka ke ba shi kyauta zai zama yana son ka yana kaunar ka mutumin da yake son ka yake kaunar ka zai ga laifin ka ba zai gani ba malam bahaushe ya ce so ana ganin laifi na fata an gane shi yana ga mutane da yawa masu kokarin kokarin kyauta ne amma suna da wasu abubuwa na kazanta amma ba za ka taba jin su ba ba za ka taba jin abubuwa wannan halayen na kazanta ana ambato su tare da su ba saboda me yasa kyautar ta rufe ɗan uwa mu zama masu kyauta kyauta babbar al'amari ne kwarai da gaske ah abinda muka fahimta na shi da shine talabu jam'u zakati min ashabil amwal lalle ana so a danga tara zakka daga wajen mawadata masu kuɗi a ce kowa ya kawo zakkarsa sai a tara zakkar kamar sa'i ya je shi ya taro zakkar mawadata a tara ta sai kuma a raba wa mabukata an gane ku sai a raba wa mabukata sai hadisi na gaba shine hadisin da aka karbo daga Abdullah dan Addi ibn al-Qiyar radiyallahu anhu anna rajulaini حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا هز فيهما لغني ولا لقوي مكتسب ولا لقوي مكتسب رواه أحمد وقواه أبو داود وانا حديث نمن الله صلى الله عليه وآله وسلم وندا karbo daga Abdullahi dan Addi Allah ya kara masa yarda yake cewa wata rana wayansu mutane guda biyu anna rajulain wayansu mutane guda biyu sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ainihin wato zantar da shi cewa a wayannan mutane guda biyu sun zantar da sun ba da labari a shi abdullahi ɗan addidin cewa wata rana wayansu mutane guda biyu sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna roƙonsa in akwai zakka a ba su yas'alanihi anis sadaqa suna roƙonsa daga zakka a ba su manzo Allah sallama ya saki kallon su ya kalle su ya saki kallon su sai ya gansu cewa eh wayannan mutanen jaladain ne wato majiya ƙarfi ne aini wato gurazan matasa ne majiya ƙarfi sai manzo Allah ya ce musu to in shi'tu ma in kuna so a ɗaitu kuma zan ba ku zakkar wa amma ku sani ita zakka ita zakka wala hazza ligani mawadaci bai da rabo a cikin zakka wala liqawi muktasibin haka nan kato mai maji karfin jika wanda zai iya zuwa ya je saro itace a jeje ya zo ya sayar shi ma wani aka ce bai da rabo a cikin zakka din a wannan hadisi an gane ko a wannan hadisi aka ce shi ma bai da baya cikin waɗanda za a ba su zakar amma na san za a samu matsala wajen malamai waɗanda za su ba shi zakar nima yana goyon bayan a ba shi don idan aka ba shi ɗin an dai talaka ne bai da shi don yana da ƙarfin jika amma bai da wata sana'a bai da abin da bai da arzikin da zai hana shi a bashi zakka idan aka ba shi zai jari ya kasuwanci ko ba haka ba yawwa al-ma'anar ijimali don kulalliyar ma'ana ta wannan hadisin ita ce cewa alganiyu lazi ya harimu alaihi sadaka wane ne mutumin da mawadacin da aka ya haramta a basu zakka kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisin mala ya ce nau'ani irin mutane biyu ne al'awwalu na farkonsu alganiyul haƙiƙi mawadaci na haƙiƙa kowa ya gan shi ya san mai arziki ne wannan ba za a ba shi zakka ba amma ku gane mawadaci daban ne mai kula da kansa kuma wajen tsafta da jara kansa shi ma wannan daban ne da yawa za ga mutum ya dan wanke rigar sa kullun ya goge ya sa ya dan samu zannarsa a wanke ya dan dora ta kana ga wani ma zai ce masa ranka ya dade ko yalla ka dauka cewa watakila mai kudi ne watakila da kire sallami gidansa ya fito da kire sallami gidansa ya fito wannan kaga ai talaka ne bai da shi za ga wani mutum rigarsa da datti da komai amma mutumin karkara ne yana rayuwa a karkara wataƙila ma yana da shanu sun kai ɗari kaga wannan mai kuɗi ne ba za a ba shi zakka ba ba za a ba shi zakka ba an gane manzo Allah ce da su a masu nau'in zakka wanda wanda nau'in mawadata iri biyu ne na farko shine mawadaci na hakika wanda yake allazi tahatahu tahata yadihi malu wanda karkashin sa a hannunsa akwai dukiyarsa mai yawa shikenan wannan ba za a bai zakka ba na biyu kuma shine alganiyun fil ma'ana mawadaci amma a ma'ana ba a dukiya ba kamar yaya a ma'ana shine kato gurjeje da zai yi ɗaukan gatar ya dinga zuwa jeji yana saro itace an gane shi ne shi ma daga cikin wanda ba za a ba su zakka ba ma'ana mawadaci ne amma na ma'ana wa huwa al-faqirul muktasab shine mawadaci mai iya tsuru wuri na sana'a din allazi sayyarathu hirfatuhu fi hukm al-ghina wanda sana'ar da zai yi din ita ce za ta mai da shi ya zama mawadaci ba ba haka ba awwa na ka fa hada aidan taharumu alaihi zakatu kama ya dullu alaihi alhadith kaga ni malam ba yana da wata alamar tambaya akai malai ta shi ma wannan haramun ne a bai zakka kamar yadda ma'anar hadisin dai yake nunawa kamar yadda ma'anar hadisin yake nunawa a anan wurin malam ya kawo a fiqhul hadith cewa yastahiqqu zakatu man lam yu'lam lahu mal duk mutumin da ba a san yana da dukiya ba ya cancanta a bai zakka kawai duk mutumin da ba a san yana da dukiya ba ya cancanta a bashi zakka na biyu mujarradul quwwa la yaqtadi adamul istihqaq للزكاة بل لا بد أن يدم إليها كسب يوه yawwa na san dole a samu jara wato je zamawar mutum ƙato maji ƙarfin jika kuma talaka ba shi ne zai sa ba zai hana bai zakka ba a'a sai in ya zama yana da sana'ar da yake yi ko ya je jeji ya saro itace ko yana zuwa dako yana samun abin da zai ishe shi ya ci abinci to wannan shine aka ce wanda ba za a bashi ba amma wanda bai da wata sana'a ko mun karfinsa ko mun yadda yake lafiyarsa za a bashi zakka sannan na hudu alqadiru ala kasbi yakfihi sai in ya zama zamawarsa mai karfi mai lafiya sai in ya zama a sana'ar ta sai yana iya yin sana'ar da zai iya samu abin da zai ci abinci ba tare da ya roƙa a wajen wani ba ya ci da iyalansa ya ci da kansa ya ci da iyalansa an gane la yajuzu lahu abdul zakati domin wannan kan da yake iya yin sana'a ya ci da iyalansa ya ci da kansa da wannan sana'ar tasa ko ta ƙarfi to wannan bai halasta ya karɓi zakka ba domin shi a ma'ana fa huwa kal ganiyu bil mal a ma'ana kamar mawadaci ne da dukiya na haka ba za a bashi zakka ba an fahimta rawil hadis wanda ya ruwaci wannan hadisin shine abdullahi dan addi ainihin wato ɗan khiyar ɗan addi ɗan naufal alƙurashi almadani mala ce an yaruwaci wannan hadisin daga sayinna umar da sayinna usman allah ya ƙara musu yarda da imamu ali da kuma ainihin wato miƙidad kai da yawa daga cikin kuma malaman hadisi an gane kuma miƙidadu ɗan aswad sannan shi kuma an ruwaita daga gare shi wanda suka ruwaita din akwai ada'u dan yazid akwai urwatu dan zubairu zubairun al-awwam akwai yahaya dan yazid al-bahili da wasu su wayannan sune suka ruwaita daga gare shi kuma lalle shi din suka ne wannan hadisin kuma har ila akwai Imam al-Bukhari da Muslim da Imam Abu Dawuda duka sun ruwaici hadisi to dan uwa wannan shine mutanen da ba ainihin wato ba su zakka mutumin da yake mai kudi mawadaci da kuma mutumin da yake kato mai lafiya yana iyawa sana'arsa yana zuwa yana sayarwa yana samun abin sakawa a bakin salati shi ma wannan malamai suka ce ba za a ba shi zakka ba kuma kamar yadda hadisin ainihin wato ya nuna ina ga saboda lokaci za mu ɗan takaita nan ku idan akwai masu tambaya sai mu ji tambaya mu amsa in mun iya ko mun fahimta ko mun sani sai mu ba da amsa idan ko ba mu sani ba sai mu ma mu je mu nemo ko Allah maɗaukin sarki ya datar da mu abin da muka faɗi daidai wannan daga Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ne abin da muka yi kuskure a cikinsa wannan daga gare mu ne saboda ƙarancin ilimi da ƙarancin fahimta muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya yafe mana kafin mu saurari masu tambaya idan akwai muna so mu yi amfani da wannan dama musallar da ‘yan uwa kamar yadda aka sani duk shekara akwai foundation ɗinmu ainihin wato ƙafiratun mahabba islamic foundation wanda yake gudanar da ayyukansa ƙarƙashin jagorancin babban malaminmu a sheik professor ibrahim makari yana guda wannan foundation ya saba yana gudanar da ayyuka na alkhairi iri-iri kwanan nan ya gabata aka gudanar da shaharun rahama aka kai ziyara asibiti aka gaishe su aka yi musu addu'a kuma aka raba musu ɗan abin da aka samu wanda su members ɗin ne suka tara wannan abu ƙa'ida ita dama ƙafiratun muhabba ba ta zuwa bara members ɗin ne take tara duk aiki na tabarru'i na alkairi da take yi kuma ta rabawa marasa lafiya a asibiti kawar misali na shaharun rahama ɗin kenan sannan a wasu lokutan ana zuwa furzin a gaishe su kuma a gabatar musu da ɗan abin masarufi wannan kwanan nan muka gabatar ba da daɗewa ba to yanzu kamar yadda aka sani kullum a daidai lokacin sanyin nan mukan gabatar da shaharul kiswa shaharul kiswa to yanzu gashi Allah ya kawo mu lokacin muna so mu amfani da wannan dama sanar da ƴan uwa shi sharul kiswa yadda muke dukkan ƴan uwa da members da ma duk wanda yake son tufatar da ɗan uwa musulmi to zai kawo kayansa ko na wani nasa ko na iyalansa ko na manya ne ko na yara ko na mata ko na maza ya kawo mana nan mu kuma za mu kintsa su mu jara su mu ainihin wato saka su a leda mu kira mabukata mu yi taro na musamman mu kira mabukata mu raba musu musamman a ce kayan sanyi don asali ma dama mun fara wannan hidimar akan kayan sanyi musamman kayan sanyi amma kuma in ba a kayan sanyi aka samu ba to wanda duk yake da dama kowanne ma ya kawo amma dai dan Allah kar a kawo mana tsumma kar a kawo mana tsofin kaya za a baiwa Allah ne zaka ba Allah karka ba Allah al-khabith mummuna wanda kai ma ka gaji ba za ka saka ba don Allah ba mu bukatar wannan ajiye kayanka ka goge aini kai goge da shi babu da bukata an taba ka wata shekara nan mun fuffutar da wasu tsummokara da yawa haka muka ajiye su a nan waje zaka ba Allah ka bashi kyakkyawa wanda shi ma aka bashi zai ji dadi an gane ku idan kai niyya kana iya kawawa nan masallacin a koda yaushe ka ba masu gadi yawwa sannan ana iya kawowa can gidan malam harisu muna da santa nan ma sannan akwai a nan akwai wajen police bane akwai shagon malam yusuf shi ma za a iya kai masa duk wayannan santoci da muka saba duk shekara ana kaiwa wayannan kayayyakin na gabatar da wannan don amfani da damar wataƙila ba tare ma da wasu daga cikin members sun san tsare-tsare da shirye-shirye na shaharul kiswa din ba amma national already sun fara gabatarwa wannan shi yasa muka amfani da wannan dama don mu sanar da ƴan uwa wanda duk yake da niyya ubangiji Allah madaukakin sarki ya bada iko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh idan akwai masu tambaya bismillah na'am sallah da fasma na'am mata Na'am. to ya faɗi dalili ni ban san wani dalili ba ni da abin da na sani kada ka rufe goshi fiskarka ko musamman goshinka inda yadda za ka yi sujjada ba za ka yi sujjada a ƙasa ba shi ne abin da na sani amma ban san hukuncin sallah da fasmas ɗin ba in yana da dalili da shi kenan sai ya zama dalilin nasa in ya gamsar sai a aiki da shi idan ko bai gamsar ba kaga ba wani dalili ai ni a fahimta ta yin sallah da fasmas ba zai zama matsala ba a fahimta sa tunda ana rufe hanci ne da baki ko kuma idan aka rufe hanci da bakin nan ba zai hana ka yin tasbihi ba ba goshi aka rufe goshi ne ake so a sa a ƙasa an gane ku goshi ne ake so a sa a ƙasa mubashiratan da yawwa sai hanci sai hanci lalle hanci yana ciki so idan aka zo sujjada din lalle ya zama fasfas din ya tsaya akan baki kawai kar banda kan hanci don ka'idar sujjada ana so ta cika da goshi da kuma hanci to idan wannan shine dalilin sa lalle dalilin sa haka ne cewa saboda goshi ma ana so a sashi a ƙasa to ba za a rufe shi da fasfas ba wannan lalle haka ne ba a ba a so a rufe hanci sanda za a yi sujjada ballantana kuma goshi wallahu ta'ala alam yawwa wa alaikum assalam wa rahmatullah lalle ya kira ni har mun gaya masa ma direction kamar yadda na bayani yanzu eh oh tambaya ne a afuwan to bari mu ba da jawabin wannan wannan ba tambaya bane ina jin abinda national suka turo ne na kafila suka turo branch garuruwan da za a kawo kayayyaki wadda za a raba gajeyu to sai wani ya kira ne ya ce nan azare ne kafila ce ta azare na ce eh kafila ce ta azare ya ce to ina ne ake kawo kayayyakin da za a raba mu bukata na gaya masa na yi masa bayanin wa'annan santotin na ɗauka shi kake magana eh wallahi na'am akwai mai tambaya game da wanda ya fi matarsa sai kuma kafin ta gama idda sai ya sami da ita to shi ta koma ko kuma dai okay wannan kan bai kira ni ba amma akwai mai kama da wannan ya kira ni eh mai kama da wannan din ya kira ya mutum ya saki matarsa da ciki sai ta haifu bayan ta haifu sai kuma ta rasu shin mijinta zai gaje ta ko ba zai gaje ta ba nace masa ba zai gaje ta ba ba zai gaje ta ba me yasa ai ta gama ta kaba ai ta gama idda me iddanta haihuwa da ta haihuwa da ta ya sa koyo ya sake ta washe gari ta haihu shikenan ba ta da gado kuma sai ta rasu bai da gadonta shi mijin sai dai sauran ƴan uwa da su gaje ta saboda shi auren ya rabu tsakaninsu an gane shi kuma wannan me tambaye ta sa
kafin ta kammala idda mm
sai sami da eh sa da ita ita eh ta koma ko kuma dai to wannan magana ce ta malamai akwai sabani a cikin ta dan uwa tambayar da yake shine mutum ne ya saki matarsa tana cikin idda kafin ta gama idda kuma sai dai neme ta akwai malaman da suke cewa mai da aure a mace bai yiwuwa sai da lafazi da haka wannan takunta da yayi kenan ya take ta a matsayin ba matarsa ba sai da lafazi wasu kuma malaman suka ce a yana iya mai da ita da aiki menene aiki da zaran ya je ya je ya bukace ta ya tara da ita to ta koma yanzu ta zama matarsa an gane ku ta zama matarsa to tunda yanzu ya kusace ta idan muka dauki wancan kaulin ta zama matarsa kenan amma dai san samun in mutum zai mai da matarsa ba ya kawai ya ce mata wance na mai da ke shine abin da ya kamata wance na dawo da ke alabashi ko an samu rigima iyayenta sun ce ba su yarda ba ko ita ta ce ta ita koma to amma dai matarsa ne ko ma yaya ta yi kuma ko menene ma iyayenta suka yi matarsa ne ai ana samun irin wannan sabanin ko mutum ya zai ce ya mai da matarsa bayan ya sake ta a'a to a yau ta kame da ita ba sai ta yarda ba ka ji tunda ka sake ta yanzu kai kace ka sake ta yanzu kuma ka dawo kace kame da ita ai sai ta yarda wa ya gaya muku sai ta yarda in dai a maganar Allah da annabi ne ba sai ta yarda ba cewa ka mai da ita kawai shi kenan ta koma ko kuma a ce sai iyayenta sun yarda shi ma ba sharadi bane ba bukatar sai iyayenta sun yarda yanzu kawai matarsa ne kuma wayansu da wannan damar suke amfani matar ta ki komawa sai a dauki tsawon lokaci a dauki tsawon lokaci wai sai kuma kawai a daura mata aure sai kuma kawai a daura mata aure wannan kuskure ne matar wani ne aka daura aure da wani na haka wancan auren bai inganta ba ana daura aure akan aure ne ba a yi na haka wancan auren bai inganta ba wancan yanzu zaman da suke zaman banza suke yi don matar wani ne an gane ku matar wani ne wani kes mai kama da irin wannan yana faruwa a barakatu family ko a shi mijin ya daɗe da rabuwa da matar amma bai ce ya sake ta ina jin har ya kai shekara goma sha amma bai ce ya sake ta yanzu haka ana kan kes ɗin ba ƙare to ita kuma ganin cewa ta ɗauki tsawon wannan lokacin sai daga kawai aurenta ya ƙare kawai aure za ta yi shi kuma mijin duk wanda ya fito zai aure ta sai ya kai shi ƙara kotu don matarsa ne a shari'a shi yake da gaskiya sai dai abin da ya yi ba daidai ba har ina jin wata mata tana yi ƙoƙarin wata kawo wani dalili na musulunci ta ce ai ko a musulunci ma ai idan mutum ya yi akwai wasu watanni in mutum ya yi wata hudu bai kula da matarsa ba to aurensa ya mutu a'a ba haka bane tana maganar ila'i ne shi ila'i abin da ake magana idan mutum ya yi rantsuwa wata hudu ba zai taki matarsa ba to ana gaya masa cewa bar ainihin wato kada ya wuce wata hudu idan ya kai wata hudu bai kusace ta ba ɗayan biyu shari'a za ta kira shi ta tilasta shi ko dai ya sake ta ko kuma ya maida ita wannan shine abin da ake magana kaga nan ma sai an yi take kenan ba wai da zaran an yi wata hudun shikenan ta saku ba babu wannan naka dole sai an yi saki an fahimta dole sai an yi saki amma suna so a yi saki ɗin su je kotu in sun yi sun yi miji ya saki yaƙi ai ba ta gagara ba su je kotu in sun je kotu idan suka faɗi dalilansu na cutarwa sun tabbata tsakaninsa miji da mata ya sa ba ta sun zama da shi alƙali zai sake ta idan kuma babu wani laifin komai a wajen mijin haka ne kawai ta ce salin alun ba ta son sa to wannan kuma tana hakan ma tana da dama da za ta iya rabuwa da shi ta hanyar me hanyar kul'i sai a yi kul'i kawai shi kenan wannan ita ce ƙa'idar da ya kamata irin wannan rigimar in ta faru a dinga bibiyanta domin kada a bari mata suna yin aure akan aure kuma ana haifan waɗansu shaidanun yara ko wanda suke ba na aure ba sai a dinga ganin abubuwa iri-iri a wajen yaran ku Allah ubangiji ya sauka to wannan shine wallahi ta'ala alam kamar na amsa tambayar ku na'am
akwai bidiyo da ya ɗan yi trending kwanan nan kamar ana fara zaman da gwiwa sai an to sabanin yadda ne shi yake ya saba wannan sabanin malamai ne kowanne ya riga sabanin malamai ne matsala ce mai tsawo sabanin malamai ne ba wanda ya ce in hannu ya riga sallah ta ɓaci ko in gwiwa ya riga sallah ta ɓaci kowanne a babin mustahabbi ne an gane ko yawwa wallahu ta'ala na'am Yeah. sai ya gun da ba san shi ba zai ci ba yana da kudinsa matakar da kudinsa ai shi ya san kansa abinda zai gaya musu wani ɗin zakka ce eh a an ba na cin zakka ina da kudi abinda zai gaya musu kira idan kuma ya ci ya ci haramu to ai in ya karba fa ya ci zakar in ya ba wani wancan kuma wanda aka ba ba zakka ya bashi ba kyauta ya bashi ko ba haka ba kawai ya mero mai zakka ya ce a'a ni ba na cin ba na daga cikin wanda za su ci zakka abin da ya kamata yake domin idan ya karba ya ba wani to shi wancan ba zakka ya bashi kyauta ya bashi domin ba shi ne ya fudda zakkar ba ko ba haka ba wani ne ya fitar ya bashi yawwa don haka abin da ya kamata ya biyar masa ya ce ba na daga cikin wanda za a ba su zakka ya ce amma an za ka bari akwai wane zai iya shiryar da wannan ya ce amma misali in kana so ka ba ga akwai wane mabukaci ne yana daga cikin wanda za a ba su in ka yarda gashi sai ka bashi an fahimta amma shi ya karba ya ba wani to sanda ya karba ya zama mallakarsa ko bai cancanta ya mallaka ba tunda yana daga cikin mawadata wallahu ta'ala ala na arama na a junansu a arama inda ne za ka ba dunkulewa za ka ba a dunkule zakka a bayar ta yi a rarraba wa mutane ma ta yi an gane ko? a rarraba wa mutane da naira dubu biyu dubu uku uku dubu hudu ta yi ba wanda ya ce wata yau ina ji mutane suna faɗi a irin wannan ba zakka wani mutane a ba wannan dubu biyu a ba ai an fi son ka ba mutum wanda shi ma baɗi zai fitar wannan an fi son haka amma ba wanda ya ce wannan ɗin ma ba ta yi ba an gane? almuhimmu dai wa'inda aka ba su zama bukata ne an gane ko amma san samu yana ga cikin hikimar zakka din a dunkule kulli mai kauri wanda za a ba wani yaje dinga jujjuyawa yana sana'a wanda badi shi ma zai iya ba wani watakila aka dace ko yauta wannan har ya sai kaga yanzu yanzu nan cikin sauki mutane da yawa sun wadata da arzikin wanda ba in ka bashi bana to badi ba za ka bashi ba watakila amma in ka zo ka ba wani dubu biyu dubu uku wataƙila baɗi ma za ka sake bashi kuma na san wannan list ɗin ma kullum yana nan kai ba dubu hudu dubu uku ba ko dubu hamsin dubu ɗari ne wannan baka bashi yadda zai fita a zakka ba ko baɗi yana baɗi yana wasu kan dama ai kullum list ɗin ma yana nan ko ba haka ba duk shekara list ɗin ne ake ta maimaitawa ba a yaye kowa ba a yaye mutane da ana yi yadda ake yaye mutane irin yar miliyan hamsin ɗin na hakan nan ko miliyan talatin talatin ko miliyan ashirin ashirin to kaga wannan ko kai miliyan goma goma kowa ka bashi kaga wannan an bashi yadda zai tsira baɗi na tabbatar sai dai ya fitar ko ba haka bane amma dai kowace aka yi zakkar ta inganta kuma ta yi an gane ko ba wacce ba ta yi ba yawa amma sai dai a babin abin da aka fi so ga wanda aka fi so wallahu ta'ala a'lam insha Allah naga abin da na'am na'am Allah sana sani na na fahimta ita hamma dama asalan sanda ta zo ta faru a mutum ko da lafiya lau ko ba sallah yake ba ko ba karatu yake ba ana so idan yazo zai hamma ya rufe bakinsa manzo Allah sallama yace idza tasa'aba ahadukum falyasudda fahu idan ɗayan ku zai yi hamma ya rufe bakinsa haka an gane fa inna man qala ha yadhaku alaihi shaytan wanda ya bude bakinsa ha to shaytan yana masa dariya an gane an fi so ya rufe bakinsa to ɗaya kenan to idan mutum yana cikin sallah sai hamma ta zo masa to ana so ya rufe ya daina ya tsaya da karatun ya rufe bakinsa da wani hankici ko da hannun rigarsa ko da wani abu na saboda me yasa in yayi wasa ko da da hannu ya rufe sauti zai iya fita to sautin kuma yana iya bata sallah an gane amma idan ya sa kamar hannun rigarsa ko dan wani hankici ko wani tawalaka ya rufe to sauti ba zai fita ba an fi so ya yi haka sannan idan ya gama hammarsa sai kuma ya dora da karatun sai wuce gabar sallah an gane ballan haka nan kuma wanda yake katun alqur'ani ya dauko aya kuma hamma ta zo masa ya tsaya da karatun yayi hammar ya kare ya mai da hannunsa ya rufe in ya gama hammar yin hamma din sai kuma ya ci gaba da karatunsa wallahu ta'ala alam barakallahu li wa lakum fil qur'ani azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله